أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايها كمركة مدسابوا وأن مسلاتي بيتار البركة لنشي قباء ذكرات من عمدة الأحكام والنفا وإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى idan ba a manta ba muna bayani muna cikin littafi wanda yake mana bayani akan hajji wancan karatun mai inda muka shiga hutu na sallah mun tsaya inda mala yake mana bayani akan alhurumar garin makka yau da iko allah zan mu tashi a sabon babi babu ma ya juzu qatlahu babi wanda yake mana bayani akan abubuwan da ya cancanta a kashe su a wannan wurin wanda ake kiran shi harami kenan duk abinda malam ya zano mana a can baya hadisai guda biyu wanda yake nuna mana bai kamata a yi kaza ba a yi kaza da kaza ba yake cewa to ga abinda kuma ya halatta a yi an hana ka ka yi ka hurgitar da abin farauta a wannan wurin idan haka ga abin da ya kamata idan an ɗauke maka wancan ga abin da zaka iya ka yi a wuri wanda ake kiran shi haram mala yake cewa yau muna 29 ko 30 ga watan zulhijja hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina 1442 wanda ya daidai ga tara ga watan 8 a kalandar bature mala yake cewa alhadisu sadis ashara ba'da almi'atain hadisi na 216 mala yake cewa an aisha radiyallahu anha anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala khamsun min ad-dawabi kulluhunna fasiqun يقتلن في الحرم الغراب والحدعة والأقرب والفأرة والكلب العقور ولمسلم يقتل خمس فواسق في الحل والحرم wannan hadisin imam bukhari ya hutar da shi a cikin ingantaccen littafin shi babu jawazi saidi wa nahwihi wa qawluhu ta'ala la taqtulu sayda wa antum hurum babu ma yuqtalu al muhrim min ad dawabi babi wanda yake mana bayani abinda ya halatta ga mai ihrami ya kashe na daga cikin dabbobi idan muka koma juz'i na uku shahi na 13 hadisi mai lamba ta 1829 zamu samu hadisi haka shi ma imam muslim ya hutar da shi a cikin kitabul hajj babu ma yun dago lil muhrim babi wanda yake mana bayani abinda yake mandubi abinda yake mustahabi ga wanda ya dauki harami juz'i na hudu shayi na goma sha bakwai hadisi mai lamba ta dubu daya da dari da tasa'in da takwas hadisi ne wanda aka samu shi daga ummu na aisha yarda allah shi tabbata a gare ta take cewa anna rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama lalle manzan allah mai tsira da amincin allah shi tabbata a gare shi kala ya ce khamsun minad dawabi wa'ansu dabbobi wa'ansu nau'ika guda biyar na daga cikin dabbobi kulluhun na fasikun dukkansu fasikai ne nan idan muka dauki kalma alfasika a kalma a ainihin kalmar larabci shine suke ce musu alkhuruj duk abinda ya huta daga da'irar da aka san shi shine ake kiran shi alfasika shine can idan muka dora ubangiji yana mana fafasaka an amri rabbi sai ya huta daga da'ar ubangijin shi kenan ga abinda ake ga ko ga yanda yanayin da mutum yake sai ya huta daga cikin yanayin da aka same shi to a lokacin na ake kiran shi da alfasika kuma an sanya ma su wayannan dabbobi dabbobin da alfawasik sabida sun huta daga nau'in dabbobi wanda suke na al'ada wanda muka sani kasancewar suna cutarwa suna wa'ansu abubuwa wanda ba bai dace ba a samu ga kowace irin dabba ba shi sanya aka sanya musu da alfawasik kuma ce idan muka koma ubangiji yana la ta'kulu la ta wa malakum wa malakum alla ta'kulu mimma mimma lam yuzkar smullahi alaihi wa innahu la fiska kenan yana bayani akan alfisk nan duk dabbar da ta huta daga hay'atta ta daga dabba ta koma abun tsoro ta koma abun cutarwa ga da adam ita ce ake kiranta da alfasika yake cewa to wannan dabbobi guda biyar dukkan su fasikai ne yake cewa yuqtalna fil haram hukuncin su shine idan aka ci karo da su a cikin harami ana kashe su sawa'un mutun yana ya dauki harami yana matsayin mahajjaci ko kuma ya dauki harama ta umara ko kuma yana haka in shi dukkan su an baka dama ka kashe su shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zano mana su shine yake kira na harko da kai al-ghurab da kai hankaka wannan korgo bakin wannan wanda yake tashi shi shi ma idan aka ganshi a cikin harami ana kashe shi sawa'un a cikin harami ko kuma wajen harami yake cewa wal hid'a al hid'a nau'i ne na daga tsuntsu shine wanda larabawa suke dauka suke farauta da shi wannan mai kaloli da yawa shine da turanci suke kiran shi milan wazo milan yana nan mai kaloli da yawa a cikinsu shi ma kala-kala ne da kwai baki wanda ya bakin shi ya yi galaba a kan shi wani kuma zaka same shi yana da tsabba-tsabba da yawa kaloli dai da yawa a jikin shi to shi ne ake kiran shi da alhida'a shi ma yana nan yana mabannaci ne idan ya samu abinci ko kuma dabbobi yana banna a kansu yake cewa bayan su wal da da da da da da da kunama ita ma idan aka ganta ana kashe ta a cikin harami yake cewa wal fa'ara da dan bariya bira dai wannan wanda gare mu su ma nau'ika ne kala-kala kuma dukansu malamai sun yi ittifaki akan su duk wanda ya musharaka da wannan sunan ana kashe shi kenan babu bambanci a ce a kowa na iri kaza ne kowa na bai banna ko wani dukkan wanda ya musharaka a cikin sunan ana kashe su a cikin harabi yake cewa wal kalbul aqur da kare wanda yake farauta wanda mahaukacin kare wanda duk abin da ya samu yake bannatawa shi ma wannan ana kashe shi a harabi shine nan idan muka dauka imam zufur ya tayi aka alkalbul aqur shi shine kare wanda dila wanda yake farauta kenan dukkan su wa'annan idan aka same su a cikin harami to za a kashe su halaka ne da a kashe su wannan shi ya kawo mana bayani ko kuma ya idasa mana bayani akan wancan hadisin da muka karanta na baya akan ga irin abubuwan da bai halatta ba a kashe ba kenan wa'annan duk wanda aka zana su kuma sun halatta da a kashe su kuma idan muka diba zan mu gani dukkan wannan wannan dabbobin da aka zana mana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zana guda biyar dukkan su suna cutar da adam shi sai ya aka aka aka bada lamani idan an hadu da su koda cikin harami ne ana iya kashe su da kwai wa riwaya ta Imam Muslim da kwai riwayar da Imam Daruqutni ya kawo ya sun sun ƙara abubuwa guda biyu shi ma dukkan su an samu daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine da kwai maciziya idan an samu maciji shi ma a cikin harami malami ana kashe shi sannan kuma da kwai dila ga wanda ya dauki fassara alkalbul aqur ba dila bane ba kare ne irin wanda muka sani wanda amma da yake banna wanda yana iya zuwa yayin farauta yana iya cizon mutane kinan wa'annan su ne abubuwa wanda idan aka ci karo da su a cikin harami za a kashe su ruwayan muslim yake cewa yuktalu khamsu fawasiqin fil hilli wal haram ana kashe wannan fasikan dabbobi guda biyar wanda ake kiransu da fasikai wanda suka wuta daga hay'asu ta dabbobi suka koma abun tsoro ana kashe su a halin da aka samu kai ana cikin ihrami ko kuma ana wajen ihrami wannan shine hukuncin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aiwatar akan wannan dabbobin guda biyar duk da kasancewar idan muka koma zan mu gani malumai sun yi sabani akan shin wa'annan guda biyar in kadai za a tsaya akan su ko kuma ana iya hucewa dukkan wata dabba mai kama da irin wannan abubuwan ko mai banna da mai banna irin wannan dabbobin da aka zana shin ana iya kashe su ko kuma ba a kashe su ba idan muka dauka imamu abu hanifa ya tafi akan a'a wannan dabbobin guda biyar wanda manzo Allah ya zana su kadai ne muke da incin mu kashe su a cikin harami wajen wa duk wanda bai cikin wa'annan dabbobin guda biyar hakika ba mu da hurumin mu kashe su a cikin harami kuma ya tahi ya dora ya ya ya ya kawo hujjoji akan haka amma dukkan hujjojin da ya kawa hujjoji ne wanda suke na ra'ayi duk da idan muka dauki mazhabin malamai bangaren fiqh zamu gani sun kasu kashi biyu da kwai mazhab da kwai madrasatu ahlur ra'ayi bil iraq makaranta wanda suke yawan isti'malin hankalinsu ra'ayinsu akan masail na fiqh da kwai kuma madarasatu ahlul hadis makaranta wadda take ta malaman hadisi wanda take na hijaz su sune su imam malik su kuma su abu hanifa su sune wanda suke ta iraq su ne wanda suke yawan isti'malin ra'ayinsa akan bangaren akan masail na fiqh kiran shi sanya mafi yawa kuma abin da ya kawo haka ba komi bane ba illa kasancewar hadisan da suke da su hadisai ne wanda suke kadan dalilin haka suke yawan isti'malin ra'ayi idan muka koma raf'ul malam na fi a'immatil alam na ibn taymiya ya bado bayani akan abubuwa nukutoti guda goma abubuwa guda goma wanda suke wanda suka sanya malamai suka samu sabani akan su daga ciki ya ya tsananta bayani akan hadisi yana iya zawwa wurin wannan malamin shi kuma wancan malamin hadisi bai cimme ba kenan idan mas'ala ta zo za a yi aiki ne da irin ƙananan hadisan da gare shi ko matsaloli wanda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya kawo bayani a kansu ya hada ya yi ƙiyasi a kansu ko kuma ya istimalin ra'ayin shi tun da kaza kaza ne kaza ne ya kasance kaza dalilin shi ya sanya aka sanya musu ahlun ra'ayi amma dai ra'ayin nasu mai tahiya ne ga ɓangaren sunna da alƙur'ani nan ibn taymiwa imam abu hanifa ya ce akan zammu dan mu takaita ne akan wannan abubuwan guda biyar wanda wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zano mana wanda muna iya kashe su a cikin harami sai dai jamhurin malamai sun tahi akan duk da su ma sun samu tsabani tsankanin su su jamhurin akan ana iya hucewa sun yi ittifaki akan a'a ana iya huce wannan abubuwan guda biyar wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zana sai imam imamu shafi'i yake cewa dukkan wata dabba wadda ba a iya cinta ya ce haƙiƙa ana iyawa a kashe ta inda tana iya cutarwa ana iyawa a kashe ta a cikin harami sai imam malik da imam ahmad suka ta yi a kan duk wata dabba idan dai za ta cutar in dai za ta cutar to ana iya yin ƙiyasi da wannan guda biyar inda aka zana haƙiƙa ita ma a kashe ta kinan sun ta yi a kan dukkan wannan guda biyar inda aka zana ana iya huce su duk wata dabba wadda take kamanceceniya wurin cutarwa ana iyawa a kashe ta a cikin harami kuma sun kawo hujjojinsu su ma akan haka kuma idan muka diba zan mu gani su dabbobin nan duka da ake bayani a kansu wanda ake iya kashewa ko wanda ake iya farauta a cikin a cikin a cikin harami muna iya kasa su kashi hudu da kwai dabbobi wannan wanda muke ci na yau da gobe wanda ba farautar su ba ake yi ba ana yanka su ana kawowa ana ci a cikin harami wannan su babu wani laifi a kansu a yanka a ci babu laifi a kansu da kwai dabbar da ba a iya cinta haramun ne cinta to a lokacin nan wannan dabbar idan ka kashe ta a cikin harami ko da ba ta cutarwa idan ka kashe ta a cikin harami baka da wani laifi ko ba wata fidiya da za ka yi sannan dabbar da take cutarwa su su ne wannan wanda hadisin nan ya bayyana mana da wata dabba wadda take kamanceceniya da ita dukkan su za a kashe su a cikin harami kuma idan ka kashe babu wani laifi a kanka babu wata fidiya da za ta hawo kanka sannan kuma dabba wadda take ta daji wadda take shigowa a nan cikin harami ita kuma in dai ta shigo ka kashe ta to haƙiƙa ko kai farautar ta haƙiƙa fidiya ta hawo kanka shine can ubangiji yake fajaza'un mislu ma qatala minan na'am yahkum bi zawa adlin minkum hadayan baligal ka'bar al aw kaffaratu ta'am masakina wa adl zalika siyaman liyazuqa wa bala amri wannan shine hukuncin da shari'a ta tanada ga wannan dabbobin kuma idan muka diba hadisin zamu ga hadisin yana mana bayani akan akan mashru'iyyar kashe dabbobi duk wadda duk dabbar da take cutarwa ga dan adam ko take cutarwa ga dukiyar dan adam hakika ana iya kashe ta a cikin harami kuma dukkan wata dabba wadda take kamanceceniya da wa'annan dabbobin guda biyar da aka zana su ma ana iyawa a zartar da hukuncin kisa a kansu wallahu ta'ala alam sai babi na gaba malai yake cewa babu dukhuli makka babi wanda zai mana bayani akan shigowa garin makka can baya lokacin da muka yi bayani akan ihrami mun yi bayani shigowa maka daga kan matsalar da malamai suka samu sabani akan shin idan mutum zai shigo maka tilasta sai ya shigo da ihrami ko kuma ba sai ya shigo da ihrami ba fadawari mafi jamhurin malamai sun ce akan a'a duk wanda zai shigo in dai ba hajji yayi niyyar shigowa ba to babu ihrami babu wajabcin shigowa da ihrami idan ya shigo ya yi da harkokin shi ya ji shaukin yayi umara zai koma daga inda ake din da garin mutanen garin makka suke ɗaukar ihrami ya ɗauki ihrami a nan mala yake cewa alhadisu sabi ashara ba'dal mi'atain hadisi na 217 an anas bin malik radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama dakhala makkah amal fatahi wa ala ra'sihi al-maghfar falamma naza'ahu ja'ahu rajul faqala ibni hazl ibni hatl muta'alliq bi astar al-ka'ba faqala uqtuluhu wannan hadisin imamu bukhari ya hutar da shi a cikin babu jaza'u saidi wa nahwi wa qawluhu ta'ala la taqtulu sayda wa antum hurum babu duhulil harami wa makka bi ghairi ihramin babu wanda yake mana bayani akan shigowa garin makka ba tare da ihrami ba juz'i na uku shahi na goma sha bakwai hadisi mai lamba ta 1846 haka shi ma imam muslim ya hutar da shi a cikin gantaccen littafin shi a cikin kitabul hajj babu jawazu dukhuli makka bi ghairi ihrami babu wanda yake mana bayani akan halaccin shigowa garin makka ba tare da ihrami ba ihrami shi shine mutun ya dauko niyya daga wurin da zai daga wurin da aka haddade miqati guda biyar wanda muka zana ko guda shidda wanda mutun zai dauko ihrami daga nan ya shigo garin makka yana mai talbiya yana mai niyyar yin aikin hajji ko kuma umara kenan mutum yana iya shigowa halaccin shigowa garin makka ba tare da wannan ihramin ba juz'i na hudu shahi na 111 hadisi mai lamba ta 1357 hadisi ne wanda aka samu shi daga Anas bin Malik yarda Allah shi tabbata a gare shi khadimi na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama dakhala makkata amul fath lalle manzo Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi ya shigo garin makka a shekarar da aka bude garin makka ita ce shekara ta takwas daga hijirar shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa wa ala ra'sihi al-mikfar akan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da kwai da kwai hula ta ƙarhi wadda ake yin ta tare da silkenta da kwai hula ta ƙarhi a haka a wannan halin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya shigo garin Makka falamma naza'ahu lokacin da ya hudda wannan hular tashi ja'ahu rajulun sai ga wani mutum ya zo me idan muka koma al-Imam al-Faqihi a cikin sharhin shi na Umda ya ambata mana yace muna kyautata zaton wannan mutumin wanda ya zo shi shine Abu Barzat al-Aslami Abu Barzat al-Aslami can baya mun yi tarjuma shi mun yi bayani wane ne Abu Barzat al-Aslami yake cewa to wannan mutumin da ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama shi shine Abu Barzat al-Aslami fa qala sai ya ce wa manzo Allah ibni hudalin muta'alliqun bi astaril ka'aba da kai wani wani mugun bawa wanda ake kiran shi ibn hudal ya ya ya allaka kan shi ga sitira ta ka'aba ka'aba tana da sitira ya zo ya rungumi sitira yana jiran hukunci hukuncin ubangiji a kan shi kasancewar tunanin shi alhurmar ka'aba zata hana a azartan mai da kisa imamu daru qutni da shi da imamu al-hakim sun wutar da hadisi akan lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada lamani akan mutane guda hudu wanda yace har abada baya amintar da su ba sawa'un a wajen ka a wajen makka aka same su ko kuma a cikin makka aka same su a cikin su da kwai Huwairis bin Nuqayd da kwai Hilal bin Huzal da kwai Muqayyas bin bin Siyaba da Abdullah bin Abi Sarh wannan mutanen sun muzanta musulunci sun muzanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi sanya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada laman in a ina aka gansu a kashe su shi wannan ibni huzal hukuncin shi ya musulunta da ya musulunta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aika su zuwa ga wata mission tare da wani daga cikin mutanen al-ansar mutumin makka da wani wanda zai musu hidima sun sabka a wani wuri sai ya ba da umarni ga khadimin nasu ya dora musu abinci sai ya barci bai dora musu ba da ya tashi ya ga babu abinci sai ya dauki aniyar ya kashe wannan khadimin da ya kashe shi to ya san hukuncin da yake da yake jiran shi a wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya tsira ya koma garin makka sai ya sanya jawarin shi matan da yake tare da su kuyangun shi ya sanya su su ringa waka suna suna suna hija'i ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suna zambo ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma wannan abin da suke faɗa abu ne wanda ya shahara a kasuwannin larabawa har ya kai zuwa ga kunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dalilin haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya dauki lamarin ba ya amintar da su ba ko a cikin makka ne shi kuma ai mun sani lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shigo garin Makka ce ai duk wanda ya shiga gidan Abu Sufyan hakika ya aminta to shi ya tahiyara ta yi a cikin a cikin sitira ta Ka'aba a lokacin nan shi Abu Barzat al-Aslami hada mafi rinjaye da yazo ya hadi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ga Ibn Khudal nan yazo ya rata yi ga ga ga, sitira ta Ka'aba yana neman ceto manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace a dahi a kashe shi kuma wanda ya kashe shi a riwaya mafi inganci shine Abu Barzata al-Aslami kenan wannan hadisi idan muka diba zan mu gani yana karantar da mu lalle daukan lalle sanya shi lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shigo garin garin Makka ba tare da ba haram ba tare da ihrami ba tunda mai ihrami baya dora wani abu a saman kanshi ba ba ba ba ba rawani ba ba ba hula da kai kuma riwaya Imam Muslim wanda yake wanda yake bayyana mana lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bayan ma wannan wannan wannan wannan hular da take kan shi hakika manzo Allah yayi rawani da bakin rawani a haka ya shigo garin Makka kin wannan shi yake nuna mana lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shigo garin Makka ba tare da ba ihrami ba kenan idan muka riba hadisin yana karantar da mu shigowa garin maka ba tare da ihmarami ba kuma lalle ana kaddamar da jihadi akan dukkan wani aiki na hajji an shigo gari da gari da gari da kafurai sun tuka shi hakika za a yi kokarin a kawar da su sannan kuma a yi niyyar yin jihadi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya aikata kuma lalle maslahar yin jihadin tahi akan yin maslahar maslahar yin aiki yin aikin hajji kuma idan muka diba lalle ita garin makka an bude shi ne da ƙarhi ba da da halin sulhu ba aka zo aka binne shi ba aka bude shi ba shi sanya zan magani malaman nan guda uku imam abu imam maliki da shafi'i da imam ahmad sun ce akan lalle babu wani sulhu da za a yi kasancewar an shigo da ƙarhi haka da ƙarhi za a gama al'amarin bude garin makka kuma idan muka diba hadisin zama gani hadisin yana karantar da mu lalle ana so mummuni ya dauki tsaro da ya yi taka tsantsan ga dukkan wani abu wanda zai cutar da shi sannan kuma ya dogara da ubangiji kadda ya ce a aimu aimun dogara da ubangiji kuma ya ki daukan tsaron da ya kamata ya dauka haka kamar yadda muka ba a baya lalle lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya huta fagen yaki za aka a lokacin sallah ya zo aka yi sallah ta tsoro ga yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aka umurce shi yi sallah idan kun zo wa iza kunta fihim faqamta lahum salata faltaqum ta'ifatun minhum wal ya'khudhu hizrahum can ya ce wani ya kuzo hizrahun wa aslihatahun kenan a ɗauki takazanzan kuma a dogara da ubangiji kuma idan muka diba zan mu gani hadisin yana karantar da mu lalle a cikin harami ana tsaye da haddi wannan sakamakon abin da ya yi na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya muzanta ga siffan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama kenan shi kuma sakamakon shi ne kisa kuma wannan kisan haddi ne za a mai gwalgwadon abin da ya aikata kenan shi ne kogowo idan muka diba don mu gani wannan haddin an yi mai shi ne a gaban ka'aba a nan cikin haram kenan in dai matsala haddi ce wannan babu babu makawa lalle ana tsaida shi a cikin haram والله تعالى sai hadisi na gaba malai ke cewa alhadisu samin ashara ba'da almi'atayn hadisi na 18 bayan hadisi na 200 ana abdullahi bin umar anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama dakhala makkah min kida'in min as-saniyah al-ulya allati bil bataha'i wa kharaja min as-saniyah as-sufla wannan hadisin imam al-bukhari ya hutar da shi a cikin kitabul hajj babun min aina ya min makka babi wanda yake mana bayani daga ina ne ake hutawa daga ina ne ake shigowa garin makka juz'i na biyu shahi na 145 hadisi mai lamba ta 1576 haka shi ma imam muslim ya hutar shi a cikin kitabul hajj babu istihbabu dukhuli makka min as-saniyya al-ulya babi wanda yake mana bayani akan mustahabbancin shigowa garin makka ta bangaren tudunta ta bangaren tudu idan muka diba zan mu gani a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kwai tudu na ɗayan ɓangaren wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya zo daga garin Madina ya shigo garin Makka ta wannan tudun kuma tudu ne wanda kowane khalifa tun lokacin Umar ake sassake shi har ya dawo normal a lokacin nan ga wanda suke tahiya za ku ina tunanin da kai a rubuce gashi nan as-saniyatul ulya ta inda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya shigo da kai as-saniyatus sufla ita kuma as-saniyatus sufla hanya ce wadda tsakankanin dutsi take ta ƙasa ta nan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya huta bayan ya gama aikin hajjin shi hadisi ne wanda imam muslim ya hutar da shi hadisi ne wanda abdullahi bin umar ya aka sami shi ga abdullahi bin umar yarda Allah shi tabbata a gare su yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama lalle manzo Allah mai tsira da aminta Allah shi tabbata a gare shi dakhala makkata min kada'in min as-saniyati al-ulya lalle manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya shigo makka ta daga bangaren tudunta wanda yake nan wanda wanda yake wanda yake a lokacin nan makabarta ce ta garin ta mutanen garin makka shine alkida alkida shi shine makabartan mutanen garin makka a lokacin nan suna kiranta da ra'ul jahul amma dai sun harrafa sunanta suke ce mata alhajul ta wannan wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shigo garin makka yake cewa min saniyatul ulya ta bangaren tudunta allati bil bataha na wuri wanda yake bangaren albataha albataha shi shine yanzu ake kiran shi almusabbah almusabbah bangaren musabbah al-muhsab al-muhsab sani ba kuma da wurin ai a rubuce yake ko to ina tunanin wurin a rubuce yake ga wanda suka tayi sun san wurin kenan ta nan bangaren nan ta bangaren albataha ta nan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya shigo garin makka yake cewa wa kharaja min as-saniyati sufla kuma da ya tashi huta daga garin makka ya huta ya canza hanya ba ta hanyar da ya shigo ba ta nan ya huta ba ya huta ta as-saniyati al-ulya ban as-saniyati sufla ta hanya wadda take ta ƙasa tsakankanin duwatsuna guda biyu ta nan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya huta daga garin makka kuma wannan yana nuna mana lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya huto hajjin shi na bankwana a lokacin hajjin shi na bankwana ne ya shigo garin Makka ta wannan hanyoyin da ya zo hajjin shi na bankwana ya kwana kwana na hudu na daga Zulhijja manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kwana a wani wuri wanda ake kiran shi Zitiwa anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kwana kwana na hudu kwana na biyar a sahiyar shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shigo garin Makka da ya shigo ta bangaren makwantan mutanen garin Makka a wannan lokacin shi shine ake kiran shi as-saniyati al-ulya da ya shigo kuma da ya tashi huta ya huta ta bangaren asaniyati as-sufla kuma wannan la'alla manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sabanta tsankanin wannan hanyoyin saboda kamar yanda muka samu manzo Allah in ya huto ranar Idi yana yana canza hanyar shi saboda ya yawaita bangaren ibadar shi kuma diddan shi wannan hanyoyin su mai shaida ranar tashin kiyama kuma ya ga waɗanda bai gani ba ko mutane su shaida lalle ya shigo wannan shine dalilin haka la'alla shi ya sanya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aiwatar da haka ya sabanta tsankanin wannan hanyoyin guda biyu sai hadisi na gaba bala ya ce alhadisu tasi ashara ba'da al-mi'atayn hadisi na 219 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم الباب فلما فتحوا الباب كنت أول من ولج فلقيت بلالا فسألته هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم بين العمودين اليمانيين wannan hadisin imam bukhari ya hutar shi a cikin kitabul hajj babu ighlaqul baiti wa yusalli fi ayi nawahil baiti sha'a babi wanda yake mana bayani lalle ana liƙe ka'aba idan mutane sun shiga kuma ana ana ana yin sallah a cikin ta ta kowane bangare idan mutun ya ga dama ina iya sallah a cikin ta idan muka diba juz'i na biyu shahi na 149 hadisi mai lamba ta 1598 haka imam muslim shi ma ya hutar shi a cikin kitabul hajj babu istihbabu dukhulil dukhulil ka'abati lil haji wa ghairihi babu wanda yake nuna mana mustahabbancin shiga ka'aba ga ma'aikacin aikin haji da mai haji ko kuma ga wanda ma ba haji bai zo ba halaka ne su shiga ka'aba juz'i na hudu shahi na 95 hadisi mai lamba ta 1329 hadisi ne wanda aka samu shi daga abdullahi bin umar yarda allah shi tabbata a gare shi yake cewa dakhala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam albaita lalle manzo allah mai tsira da aminta allah shi tabbata a gare shi ya shiga ka'aba bayan an tsarkake ta an hutar da dukkan gumakan da suke cikin ta yake cewa ya shiga tare da usama bin zaid khadimin shi usama bin zaid wa bilal wa usman bin talha da bilal ladanin shi khadimin shi kuma da Usman bin Talha shi kuma Usman bin Talha shi shine su sune masu rike ko hajib na na na na na na na, na Ka'aba har yanzu zurri'a shi ita ce wadda suke rike da makullan Ka'aba ko yanzu a bude sai an kirawo zurri'a shi a ce musu su zo su bude wannan shine Usman bin Talha yake cewa to lokacin da suka shiga su ukun wannan tare da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama aglaqu alaihim lubab sai aka like musu kofa dalilin da ya sanya ku aka like musu kofa saboda su samu nutsuwa su yi abin da ya sanya su cikin Ka'aba idan aka bude ta kowa za a yi cinciro din shiga yace shi ya sanya muka like musu kofa falamma fatahul baba lokacin da aka bude musu kofa bayan sun shiga sun gama uzurin su a cikin Ka'aba aka bude musu kofa Abdullahi bin Umar yake cewa kuntu awwalu man walaja ni ne harkon wanda ya shiga cikin Ka'aba ana budewa ni ne harkon wanda ya shiga yake cewa ina shiga falaqitu bilalan sai na hadu da bilal ladanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fasaltuhu sai na tambaye shi hal salla fihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama shin manzo Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi yayi sallah a cikin Ka'aba qala na'am yace eh kwarai ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi sallah a cikin Ka'aba bainal amudaini alyamaniyaini yake cewa tsakankanin gimshikai guda biyu wanda suke bangaren dama a lokacin nan idan muka riba a lokacin yanayin tsarin ka'aba a cikinta da kwai gimshikai guda shidda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya zo sai ya ba ma gimshiki guda uku na baya sai ya ba su baya sai ya zo ya tsaya tsakankanin gimshikai guda uku ya sanya biyu tsakankanin hannun shi na dama ɗaya kuma tsakankanin hannun shi na hagun ya sanya tsakankanin shi da katangar da take gaban shi zira'i uku a haka a wannan yanayin bilal ya bayyana mana haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi sallah a cikin ka'aba kenan abinda zan iya ɗauka a cikin wannan hadisin mustahabbancin shiga ka'aba kuma yin sallah a cikinta kuma addu'a a kowane ɓangare na cikin ka'aba wannan halak ne mustahabbi ne duk da kasancewa ibnu taymiya yana bayani yake cewa shiga wa ka'aba fa kan mu dauke shi akan wani wata mas'ala ce wadda take farilla ko kuma sunna yace ba dai a cikin su kyautatawa ce idan mutun ya shiga ya kyautata amma dai ba farilla ba sunna a ciki sannan kuma muna iya ganewa ƙarƙashin wannan hadisin lalle shiga cikin ka'aba baya cikin aikin hajji mai hajji ya zo ya ce a lalle tila sai na shiga cikin ka'aba sannan aikin hajji na zai ya ce to babu hira a ce shiga cikin ka'aba yana cikin aikin hajji kuma wannan shiga cikin ka'aba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga ne lokacin da aka yi amul fata lokacin da aka buɗe garin banka ba lokacin da ya dawo aikin bankwana ba hajjin shi na bankwana ba wannan kuma shi yake nuna mana lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama so daya bayan bude maka so daya lakan ya shiga cikin Ka'aba bayan an tsarkake ta da gumakan da yake cikin ta duk da kasancewar kan mas'alar shiga cikin Ka'aba da sallah a cikin ta malamai sun yi sabani akan shin lalle halaka ne kamar yanda hadisin yake bayyana mana lalle ana iya yin salana iya yin nafila a cikin Ka'aba idan an shiga hadisi ne ingantacce kuma an samu manzo Allah yayi da shi da Usama da shi da Usama bin zaid da bilal kuma da talha bin wani usman bin talha wannan duka ya yana tabbatar mana lalle halaka ne sunna ne yin sallah a cikinta amma dai sabanin da aka samu shin ana iya yin sallar farilla a cikinta ko kuma ba a iyawa a cikinta ko kuma a samanta shin yana yiwa to kalkashin haka malamai sun ta yi kilasiya ma imamu ahmad da imam malik a mazhabinsu waɗansu mafi rinjaye sun ta yi a kan lalle sallar farilla a cikinta ko kuma a samanta baya halarta sun kawo hujja da faɗon ubangiji subhanahu wa ta'ala wa haisu makuntun fa wallu wujuhakum shatara da inda kuka samu kanku ku huskanci ka'aba ku sallaci sallar ku ta farilla kace to idan an ce haka hakika baya dacewa mutum yayi sallar farilla a cikinta ko kuma yayi sallar farilla a saman ka'aba kuma suke bayani suke cewa ai nan manzan Allah sallallahu amma dai ya halatta manzan da ya halatta mutum yi sallar nafila kasancewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yayi a cikin ta kuma suka ga hujja da lalle da kai hadisin da Abdullahi bin Umar ya hutar da shi hadisin da Imam Turmuzi ya Imam Turmuzi ya hutar da shi haka Ibn Majah shi ma ya hutar da shi duk da hadisin Imam Al-Albani ya raunana shi a cikin a cikin da'if da sahih wa da'if sunan Ibn Majah ya raunana hadisin hadisin yake cewa lalle manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi hani da ayi sallah a wurare guda bakwai yake cewa da kwai wurin zub da shara da kwai mayanka wurin da ake yanka yanka dabbobi da kwai makwantai da kwai tsakiya hanya da kwai banɗaki da kwai kuma wurin da ake kulle kulle raƙumma sannan yake cewa kuma da cikin cikin ka'aba kuma da samanta wannan hadisi ne wanda yake mai rauni amma dai su imam malik da imam ahmad sun kawo hujja da shi kuma sun kawo hujja da waccan ayar da take bayani wa haisu makuntun fawallu wujuhakum shatara sai dai imam abu hanifa da imam shafi'i sun ta akan lalle sallah ta inganta sallar farilla a cikin ka'aba ko kuma a samanta yake cewa dalilin mu lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi sallah a ciki yayi amma dai wa sallah yayi ta nafila yake cewa to abinda yanda ake iya kawo hujja da sallah ta nafila haka zamu iya kawo hujja da sallah ta farilla dukkan su sallah sunan su yake cewa babu kuma wani dalili wanda yazo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake tabbatar mana lalle yayi hani a yayi sallar farilla a cikin Ka'aba ko kuma a saman Ka'aba yake cewa dan haka kuma kuma bar musu ba su mazhabin Imam Malik da Imam Hanifa da Imam Ahmad akan wai a ba ba haramcin yin sallar farilla a cikin Ka'aba ko kuma a samanta kuma suka kawo hujja da hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake wada ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahuran hakika an sanya mun dukkan kasa masallaci ne kuma abin tsarki ne a wurina kenan ita ma Ka'aba suke cewa ai Ka'aba ita ta hitantanta a ce babu wata kasa mafi tsarki kamar kamar cikin Ka'aba iya cewa to halak ne mutum yayi sallah ta farilla ko kuma ta nafila a cikin Ka'aba kuma wannan shine wada mafi rinjaye wallahu a'lam sai babi na gaba malai yake cewa babu tawaf wa adabu babi wanda zai mana bayani akan yin tawafi kuma da ladabban shi alhadisu al-20 ba'da al-200 hadisi na 220 malai yake cewa an Umar radiyallahu anhu annahu jaa ila al-hajar al-aswad wa qabbalahu wa qala inni la a'lamu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa walaula anni ra'aytu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama yuqabbiluka ma qabbaltuka wannan hadisi imamu al-bukhari ya hutar da shi a cikin kitabul hajj babu ma zukira fil hajj al-aswad babu wanda yake mana bayani irin ambato da aka yi akan wannan al-hajar al-aswad wani dutse ne wanda yake cikin ka'aba wanda daga shi ake soma yin tawafi juz'i na biyu shahi na 149 hadisi mai lamba ta 1597 haka shi ma imam muslim ya hutar da shi a cikin kitabul hajj babu istihbab taqbil al-hajar al-aswad fi at-tawaf babu wanda yake mana bayani akan halaccin mustahabbancin sumbatar hajarul aswad lokacin da lokacin da da mahajjaci yake yin yake yin tawafi juz'i na hudu shahi na 66 hadisi mai lamba ta 1270 ba wai lalle sai mai hajji ba ko wanda ya shiga yake yin yake yin tawafi a matsayin tahiyatul masjid shi ma mustahabi ne gare shi sun bace shi ba ba ba mai hajji ba kadai ba mai umara da wanda yake tawafi dukkan salaka ne mustahabi ne da su sumbaci alhajarul aswad hadisi ne wanda aka samu shi daga Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi lokacin da yazo yana haji yake cewa annahu ja'a ila alhajar aswad lalle lokacin da umar ya zo gab da alhajar aswad wa qabbalahu sai ya sumbace shi wa qala sai ya ce inni la'alamu annaka hajarun lalle ni dai na san kai dai ba komi bane ba illa dutse yace la tadurru wa la tanfa baka cutarwa kuma baka amfanarwa walaula anni ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallama yuqabbiluka ma qabbaltu yake cewa wallahi in ba dan na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba yana sumbatarka wallahi da gun sumbace ka ba wannan yake nuna mana lokacinsu lokaci ne wanda basu basu jima ba da barin bautar gumakai da barin bautar abinda baya cutar baya amfanar da su kuma baya cutar da su dalilin haka shi Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi ya zo yake bayyana wa mutane wai ba ibada ba ce ba ba wai wani abu ne ba don ya cutar da ni ko ya amfanar da ni nike yin haka ba ina yi ne don na ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi nima an cika sunna shi san ya nisan bace shi kuma ya sani aqida ahlus sunna wal jamaa babu wani abu wanda ya isa ya amfanar da kai ko ya cutar da kai in ba abin da ubangijin ka yarda ba dan haka nayi sabida naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana yi kenan dan haka wannan kalubale ne ga wanda suke daukan bid'a suke suke sanya al'amarin shari'a su zo su soko bid'a a cikin shi abinda muka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aikata mu dauke shi ibada ce tauqifiyya banmu da wani wata kafa wadda zan iya tawili dan me ya sanya ya akai ya akai mun ga manzon Allah yayi mu ma mu aikata saboda koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma mu samu ladan koyi da shi idan muka diba hadisin zan mu gani yana nuna mana mashru'iyyar sumbatar alhajarul aswad ga wanda yazo yin tawayen wanda yazo yin tawafi amma dai ga wanda yake wanda ya samu ikon aiwatar da haka wanda bai samu ba damai ba yana iya nuna shi ko kuma yana iya dawa shi da hannun shi sumbaci hannun shi ko ya dawa shi da wani icce ya sumbaci iccen kamar yadda muka samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi in kuma mutum bai samu ba yana iya nuna shi har tawafin shi da shi sannan kuma hadisin yana nuna mana lalle wannan sumbatar da ake yi wa alhajarul aswad ba wai don ya cutar da mu bane ba ko ya amfanar da mu ba kurum ibada ce wanda muka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ko muka dauka da gare shi ko muke aikatawa wannan shi yake nuna mana lalle ibada ba ma yin ta ko ahlus sunna ba sa yin ibada da ra'ayi ko kuma a'a dan in kyautata ko kuma dan wani ya gani na zagi ne ko na yi abinda abinda zai ƙara kyau a cikin ibada ta wannan duka abu ne wanda bai dacewa ga ahlus sunna abinda yake abinda aka aka abinda shari'a ta zo mana da shi mi kokari mu aikata shi kamar yanda kullum manzo Allah yake bayyana mana ma amartukum bihi fa'tu minhu masata'tum abinda na umurce ku ku zo da shi daidai gwargwado ba tsari daidai yanda zaka iya ka zo da shi abinda kuka aka hane ka kafa'an ka hane shi sai nan da kwai wata magana da ibn taimiyya yake yi yake cewa lalle mustahabi ne ga duk wani mai tawafi da ya ambaci ubangiji ya roƙe shi gulgwadon abin da zai iya amma dai matsala a ringa hirar mutum ya zo tawafi ya ce sai ya yi kaza ya tsaya gulgwadon inda abin da ya samu manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya aikata yana raddi akan wanda zai fara tawafi ya ringa karanta wa'ansu addu'o'i ko ya ringa karanta wa'ansu abubuwa wanda basu dace ba ko a ce mai a ayi an samu ana karanta kaza ko wani abu makamancin haka yace mu tsaya daidai inda aka inda shari'a inda ta umarce mu yace mas'alar tawafi mas'ala ce wanda manzo Allah ya fara ba a san ba abin da yake faɗa ba kurum dai lokacin da ya zo ƙarshe nan arrukunul yamani idan ya zo yana cewa rabbana atina fi duniya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar bayan shi babu wani abin da aka samu aka ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana karantawa yake cewa to dan haka mutum yana iya ya karanta alqur'ani yana iya ya azkar din shi wasu addu'o'i dai wanda ba a lazimta me ba wanda a ce tilas idan mutum ya zo tawafi sai ya yi su addu'o'i wanda suka suka yasa suka suka inganta daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na neman duniya da neman lahira amma dai ya lazimta ko a lazimta mai a ce ga abin da zai karanta ce dukkan wannan ya saba daga daga karantarwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama in ya zo ƙarshen dawafin shi inda rukunaini yana karanta wannan addu'a shine kadai abin da aka samu daga sunna wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake karantawa rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar sai hadisi na gaba malai yake cewa al-hadisu al-hadi wal 20 ba'da al-200 hadisi na 200 21 عن عبد الله بن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة فقال المشركون إنه يقدم عليكم قوم قد وهنهم حمى يثرب فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليه إلا الإبقاء عليهم wannan hadisin imam bukhari ya hutar da shi a cikin kitabul hajj babu kaifa kana bada'ur ramli taya yaushe ne ko taya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fara sassaka lokacin da yake tawafi ar-raml shi shine sauki wanda bai kai gudu ba tahiya wadda bata kai gudu ba sassaka irin sauki saukin da mutum zai yi yanda idan yana yi za a tabbatar lallewa da kai karhi a cikin shi idan muka koma zan magani juz'i na biyu shahi na 150 hadisi mai lamba ta 1602 haka shi ma imam muslim ya hutar da shi a cikin kitabul hajj babu istihbabur ramli fi tawafi wal umra babu wanda yake mana bayani akan mustahabbancin yin sassaka lokacin da ake yin tawafi a cikin hajji ko kuma cikin umra juz'i na hudu shahi na 65 hadisi mai lamba ta 1266 hadisi ne wanda aka samu shi daga abdullahi bin abbas yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa qadima rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya gabato garin makka ya gabato garin makka a shekara ta shidda ya zo yayi aikin umara tare da shi da kai sahabbai masu yawa lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo sai quraishawa suka hana su su yi aikin su sai a lokacin nan aka zo aka ce to yanda za a yi yanzu a zo a zamna a yi sulhu yanzu sulhun da aka yi a cikin sharaɗin da aka bayayi hajji a wannan shekarar ba sai shekara mai zauwa shekara ta bakwai ya zo ya yi umara afon bayayi umara a wannan shekarar ba ya shekara ta bakwai ya zo ya yi umara to a wannan shekarar ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da ya zo garin makka a lokacin da ya zo faƙalar mushrikun sai mushrikai suke cewa sun ga zubinsu a waccan shekarar sun ga zubinsu a wannan a wannan shekarar ta bakwai da suka zo ya suke cewa innahu yaqdumu alaikum qawmun qad wahanahum kuma yasba wa'ansu mutane za su zo muku wanda masassara wadda ta same su a garin yasrib garin yasrib a jahiliya ana ce mai garin yasrib bayan zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya canza mai suna ya mida shi almadina almadinatu almunawwara ita ce madina ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to mushrikai suke cewa da koyo wa'ansu mutane wanda za su zo muku za su zo haƙiƙa masassarar da suka cikaro da ita a garin yasrib ta galabaitar da su ta raunanar da jikinsu ai za su zo za ku bar su wannan labarin ya kai wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi kuma musulunci kullun shine a sama kuma musulmai kullun su ne a sama diddan a nuna musu lalle musulmai a cikin karhin su suke a lokacin nan fa amarahum annabi sallallahu alaihi wasallama an yarmulu al-ashwaq salasa a lokacin nan manzo Allah sai ya umurce su idan sun zo za su za su yi tawafi wannan kewaya guda uku su yi ta da sassaka yanda idan mushirkai sun gansu za su tabbatar lalle da kwai karhi a cikinsu kuma sa rai ba su ba wa an yamshu ma bainar rukunai ne idan sun zo bangaren rukuni guda biyu a rukunul yamani a rukunai ne shine ayi kiran shi a rukunul yamani rukunul yamani shine bangaren gusim da arewa da kwai gimshikai guda biyu wanda yake da kwai asharbi da kwai al-yamani asharqi shi shine al-asharqi shi shine wanda da kwai al-hajarul aswad a wurin shi kuma yana fuskantar maqamu ibrahim sannan rukunin da yake bangaren shi na na na na na gusum ko na arewa mun san ba jihar baya take ba bangaren da yake eh yawa to wannan rukunin su ne ake ce su ar-rukunain ar-rukunul yamani shi kuma ana kiran shi ar-rukunul yamani saboda cin karhin da sunan yayi kamar a ce al-qamarain ana nihin ash-shamsu wal qamar kamar yadda hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana bana to shi ɗayan ɗayan yana fuskantar maqamu Ibrahim kuma a cikin shi da kwai al-hajarul aswad shi kuma bayan bangaren wannan al-yamani bangaren kurum wannan ne maqamu Ibrahim kina wannan su ne ake kiransu arrukunai to a wannan yanayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake ce musu idan sun zo wannan tsakankanin rukunin guda biyu sai su yi tahiya saboda da kwai raunin a cikin su amma dai a nunawa mushrikai lalle babu rauni a cikin wannan musulman a babu rauni a cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kinan za su kewaya za su fara suna sassaka idan sun kewayo tsakankanin wancan rukunin a sharqi da imani a lokacin nan manzo Allah ya lamunce musu to su yi tahiya saboda da kwai gajiya to shi kuma wannan wurin saman dutse su mushrikan suka hawo suna suna fuskanta suna kallon su sahabbai lokacin da suke tawafi suna musu izgili to shine idan sun kewayo sun sanya dutse tsakankanin su ka'aba ta shiga tsakankanin su da su da dutsen a lokacin nan manzo Allah ya ce musu to su yi tahiya su sauke wa kansu amma dai idan sun kewaya kuma har su kewaya guda uku za a ringa sassaka wannan shine hukuncin da manzo Allah sallallahu alaihi ko umurnin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi musu kuma wannan ba don komi ba don manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bakantawa wannan sahabban yake cewa walam yamna'hum an yarmulu ashwaqa kullaha ko manzo Allah a lokacin nan bai hana su ba da su yi sassaka a dukkan kewayar da su kenan kewaya bakwai ake yi a dukkan kewaye guda bakwai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai hana su ba da su sassaka ba illa al-ibqa alaihim sai dai dan tausayi akan wa'ansu daga cikin su wa'ansu ba sa iyawa shi sanya manzo Allah ya ce to ayi uku da sassaka sauran kuma guda hudu sai ana iya yin tahiya amma dai idan mutum yana iyawa yana iya yin sassaka dukkan kewaye guda bakwai dan mi dan a nuna wa mushrikai lalle sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin karhin su suke kuma abinda da suke ikirari a kan shi lalle masassara ta ci su ta raunanar da jikinsu hakika ba haka ba ne ba wannan shi shi ne amma dai wannan hukuncin hukuncin harkun al'amari kenan zan mu gani a baya hajjatul wada in manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama umarnin dukka dukka be be be be be sanya ba idan an zo tsankanin rukunai da a yi tahiya ba dukkan wannan kewaya guda uku za a yi ta da sassaka sannan kuma guda hudun za a yi tahiya a cikinsu kenan hukuncin ya canza wannan hukuncin shekara ta bakwai kenan da hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya zo umarar shi kasancewar lokaci ya ja zan mu tsaya daga nan abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladan shi kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allah ya ƙara mana imani ya ƙara mana ilimi ya ƙara mana lafiya da abinda lahiya za ta ci Allah ya taimake mu duniya da lahira ya sanya ma gama da kalmar la ilaha illallah Allah ya taimake mu subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk